أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتنا مناونا لتافينا دائبة القراء za mu tashi shafi na hamsin da takwas za mu tashi yadda shi shehu yusuf na bahani yake yabo ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi magana akan na aisha radiyallahu ta'ala anha da sayyida fadima alaiha salam yace habbaza hafsatun wa qad jaa an jibri an jibril fiha an ilahi sana'u habbaza hafsatun madalla da sai da hafsa yar gidan sayyidina uba qad jaa sana'u haqiqa yabo yazo anillahi daga Allah fiha a cikin lamarinta an jibrila daga jibrilu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hafsa mala'ika jibrilu Allah ya turo mala'ika jibrilu cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya maida ita saboda ni ita sawwamatun ne qawwamatun tana yawan azumi tana yawan ibada kuma aka ce ya maida ita saboda girmamawa da tausayi ga babanta sayyidina Umar saboda in ya aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita sayyidina Umar ba zai ji dadi ba kuma Allah baya son abin da zai bata sayyidina Umar rai shine habbaza hafsatu madalla da sayyida hafsa kad jaa jaa sana'u haƙiƙa yabo ya zo anillahi daga Allah fiha a cikin lamarinta an jibrilin daga an jibrila daga jibrilu saboda haka hafsatu tana da daraja sosai habbaza zainabul lati zawwajallahu wa dalal jami'a min hasakau habbaza zainabul lati habbaza zainabu madalla da zainab shine wanda Allah ya aura masa allati zawwajallahu wanda Allah ya aura maka ita Allah ce zawwajnaka ha wa dalal jami'a min hasakau wanda as-saka'u kyauta wa dala wa dalal jami'a ya yawaita ga dukkanin mata min ha daga gare ta mana ita tafi dukkanin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan na tafi wacce za ta fara riskata a dawala kunna yadan wacce tafi ku tsawon hannu su he suka yi tsammanin cewa wadda tafi dogon hannu suka ɗauko kara suka yi ta gwadawa ƙarshe sai aka samu safiya ta fi dogon hannu to he suke tsammanin safiya ne bayan yayi wafati kuma he suka ga Zainab sai da Zainab radiyallahu ta'ala anha ita ce ta fara bin bayansa to anan kuma he suka gane cewa ashe a dawala kunna yadan din nan da yake nufi yana nufin wacce ta fi ku kyauta to ita kuma sai da Zainab ta fi su kyauta gaba ɗaya shine habbaza Zainabul lati madalla da Zainab allati zawwajallahu wanda Allah ya aurar da ita wa Annabi sallallahu alaihi wasallam eh wa dalamin hasakau kyauta ta tsawaita daga wurin ta aljariya akan dukkanin mata dukkanin mata ta fi su kyauta kuma tana alfahari ma a cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ni da Allah ne ya daura min aure da Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainabun saudatun juwairiyatu ramlatu hindum maimunatun wasafa'u a wasafa'u a zainabun hakan nan zainab akwai wata zainab ɗin kenan bayan wannan zainabun hakan nan zainabu saudatun sannan sauda eh wannan zainab bintu bintu khuzaima eh ba waccan Zainab wanda Zaidu ya aura ba wannan Zainab ne bintu Khuzaima Zainabun sai Zainab bintu Khuzaima Saudatun sannan sai Sauda Juwairiyatun sannan sai Juwairiya Ramlatun sannan sai Ramla Hindun sai Hindu Maimunatun Maimuna Wasafa'u sannan kuma sai Safiya Wasafa'u sannan sai kuma Safiya kunna kasabiqa ta khairi nisa'in kayyiratin usulaha usala'u kunna kasabikati su waɗannan matan kasabikati kamar matan da suka gabace su ne kairu nisa'in su ne fiyayyen mataye kayyiratin zababbu usuluha asalin su usala'u shine asalin asali mana asalinsu mai kyau ne ummuhatul lil mu'minin bihinnal fakaru nalat ummul wara hawwa'u ummuhatul lil mu'minina su iyayen dukkanin mu'minai ne da nassin alqur'ani annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummuhatuhum to ummuhatul lil mu'minina su iyayen mu'minai ne bihinna ummul wara hawwa'u ummul wara hawwa'u uwar talakai hawwa'u ita ce sai da hawwa hawwa'u matar annabi adam uwar talakai gaba daya shine ummul wara uwar talakai hawwa wadda ita ce tana hawwa bihin al-faqra nalat nalat al-faqra ta samu alfahari bihinna da wannan mata da ake gaya maka har sai da hawwa wadda ita ce uwar dukkanin mutane to tana alfahari da waɗannan matayen da shi Sheikh Yusuf Nabhani ya lissafo maka shine abin da yake nufi ummuhatul lil mu'minina su iyaye ne ga mu'mine bihinna da su ne ummul wara hawwa'u uwar talikai hawwa nalatul fakra ta samu alfahari ma'ana sai da hawwa ma da kanta tana alfahari da wannan matayen da in gaya maka wa bi siddiqikal kabiri imamil sahabi wal kulli sadatun kubara'u wabi siddiqika ya rasulullahi ina kamun kafa gare ka wabi siddiqika kabiri da babban siddiqin naka nan shine sayyidina abubakar imamu sahabi wanda shi liman ne na sahabbai tun kana raye kana sa shi ya musu sallah shine sayyidina abubakar wal kullu amma ba dukkanin sahabbai sadatun shugabanni ne kubara'u masu girma ya rasulullahi to ina kamun kafa da sayyidi abubakar ya rasulullahi amin abin da nake so wahi zabri bihil muluku banul asfari badu wa farisul hamra'u eh yace wa yace wahi zabri ya rasula ina kamun kafa da wannan zaki eh shine wahi zabri ya rasula ina kamun kafa da wannan zaki shine sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu bihi da shi wannan zakin ne sai na Umar. Al-Muluku Banul Asfari, sarakunan Banul Asfari su ne Turawa. Eh, Muluku Banul Asfari, shugabannin Banul Asfari su ne Turawa. Badu suka halaka, mana sai na Umar shi ne ya buɗe Europe. a zamanin mulkinsa ne aka buɗe ƙasashen turawa aka shiga aka yi musu musulunci shine washe zabrin da wannan babban zaki shine sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu biji da shine al-muluku banul asfari sarakunan turawa badu suka halaka suka halaka wa farisul hamra'u wa farisu kuma sayyidina Umar shine sadauki wa farisu shine sadauki hamra'u wanda yake da saboda haka farisun hamra'un nan shi ma suffa ce ta sayyidina Umar ko kuma ka ce wa farisul hamra'u da kasar faris wanda suke alhamra'u jajaye amma a yakin wannan baitin farisul hamra'un ya fi kama da ya zama suffar sayyidina Umar in kana so zaka iya cewa wahi sabri ya rasulullah ina kamun kafa a gare ka da wannan babban zaki shine sayyidina Umar wa farisul hamra'u kuma shine sadauki hamra'u jah bihi da shi ne almuluku balil asfari sarakunan turawa badu suka halaka mana shi bude Europe ya kai addinin musulunci ya rasulullah to ina kamun kafa a gurinka ya rasulullah ina tawassali da sayyidina Umar a kalle ni wa bi zawjin nuraini tayyiri hayyin minhu yatil mala'ika istihya'u wa bi wa bi zawjin nuraini ya rasulullah ina kamun kafa a wurinka da mijin haske guda biyu shine wabi zaujin nuraini da mijin haske guda biyu shine sayyidina Usman alayhi radiyallahu ta'ala anhu khairi hayyin wanda shine fiyen dangi minhul minhu ya tistihya'u minhu eh ya tistihya'u kunya tana zuwa al mala'ika ga mala'iku minhu saboda shi wannan mala'iku ma kunyarsa suke ji shi ma wanda yake da bugun mai gida a gyara al mala'ika ba mala'iku ba ba mala'iku mala'ika kaulasin din fataha ne wabi zaujin nurai ne ya rasu ina kamun kafa da mijin haske guda biyu khairi hayyin fiyayyen dangi ya tistihiya'u kunya tana zuwa almala'ika ga mala'iku minhu daga gare shi mana mala'iku ma kunyarsa suke ji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa bi maulan kaffat kaffat yawma tabuk wannan wa bi maulan kallafta yawma tabukin minhu fi kaibarin atahul liwa'u wa bi maulan ya rasula ina kamun kafa a gare ka bi maulan da wannan shugaban kallafta wanda ka bar shi a gida yawma tabukin a ranar yakin tabuka shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da za ta fi yakin tabuka yana ciwon ido aka bar shi a gida shine wabi maulan da wannan shugaban shine sayyidina ali man kuntu maulahu fa aliyun maulahu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa ce duk wanda na zama shugabansa to sayyidina ali shugabansa ne to ya rasulullah ina kamun kafa bi maulan da wannan shugaban kallafta wanda shi ka bari yoma tabukin a ranar yakin tabuka eh atahul liwa'u kuma tuta ta zo gare shi minka a gare ka fi kai bari lokacin da za a buɗe kai bara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a buɗe kai bara ne a hannun wanda Allah da manzansa suka yadda da shi sayyidina Umar ya ce ban taɓa neman shugabanci ba sai rana aka ɗauki tuta kuma aka ba wa sayyidina Ali shine atahul liwa'u tuta ta zo masa minka daga gare ka fi kai bara ranar yakin kai bara saboda haka fadluhum haka zastaqarra walakin zada addan fa ma lahu istiqra'u fadluhum falalas sahabbai haka zastaqarra kamar hakan nan suka tabbata walakin sai dai zada addan sun karu wajen yawa falalar tasu eh zada addan falalar tasu ta karu wajen yawa fa ma lahu istiqra'u istiqra'u bibiya a rika bibiyar sa ana tsinto sa ana tattaro sa har a tattara su guri guda amma lahu bai tabbata ba gare su mana baka isa ka tattara falalar su ba in ka kalli kusan kowanne falala biyu yake bayarwa ko daya sai ya faɗa abu daya kaga sai na ali wa bi maula sai ya kira shi shugaba kallafta yau matabukin wanda ka bar shi ranar tabuka kaga biyu atahul liwa'u tuta ta zo gare shi minka daga gare ka shi kai bane saboda haka fadluhum falalar sahabbai haka za ta karra kamar haka ta tabbata ma'ana sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina aliyu kamar yadda ya lissafo maka su shi yasa ce haka za ta karra kamar haka suka tabbata haka ake lissafawa a sunna sayyidina abubakar shine farko sayyidina umar shine biyu sayyidina usman na uku sayyidina ali shine na hudu yace to haka fallarsu ta tabbata walakin sai dai zada addal falalar sahabbai ta ƙaru wajen yawa wani abin da aka gaya maka kawai an ɗauko abu ɗaya ne an gaya ma famalahu istikira'u istikira'u bibiya famalahu bai kasance gare su ba ma'ana sun fi ƙarfin alisafa saboda haka ya rasulullah wa bi kulli al-ashabi wa tabi'ihim wal ula ba'dahum salasun wila'u wa bi kulli al-ashabi ya rasulullah ina kamun kafa a gare ka daga dukkanin sahabbanka wa tabi'ihim ya rasulullah ina kamun kafa da masu bin bayan su walƙula da wanda ba'adahum suka zo bayansa bayan sahabbai salasun su uku wila'u a jere shine khairul quruni khair qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum shine wa bi kulli ashabi ya rasulullah ina kamun kafa a gare ka da sahabbanka wattabi'ihim da masu bin bayan sahabbai walƙula da waɗanda ba'adahum suka zo bayan su salasun sune uku wila'u a jere shine khairul quruni qarni shine sahabbai wanda suka zo a karninka ya rasu ina kamun kafa da su sai tabi'ai wa tabi'ihim sai tabi'ai ya rasu ina kamun kafa da tabi'ai sai kuma tabi'i tabi'ina shine salasun wila'u waɗannan ukun ajera ya rasu duka ina kamun kafa da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina wa bi ahli hadisi man ballaguhu wala ni'mal a'immatul fuqaha'u zai dawo bangaren malamai wabi ahalil hadisi ya rasulullah ina kamun kafa da ma'abota hadisi malaman hadisi man ballaguhu wanda su suka isar da hadisin zuwa ga al'umma ya rasulullah ina kamun kafa da malaman hadisi wala ni'mal aimmatul fuqaha'u wala ni'ima madalla aimmatul fuqaha'u shugabannin faqihai mana shi ma dai ya rasulullah har yanzu dai ina kamun kafa albarkacin malaman fiqihu kaga ya kawo malamai biyu kenan malaman hadisi malaman fiqihu hafizu ba'da shari'a ba'da ka shari'ati hatta sara min hal lil waridinar ciwa'u hafazu ba'da ka shari'ati su waɗannan malaman hafazu shari'ata su suka kiyaye shari'a ba daka a bayanka hatta tsara sarar ciwa'u hatta har sai da sarar ciwa'u sha a ƙoshi ya tabbata minha a cikin shari'arka lilwaridi na ga masu gangarawa su sha shari'ar mana malamai su suka kiyaye shari'arka wanda duk wanda yake neman shari'ar zai samu ya sha ya ƙoshi shine hafizu shari'ata su suka haddace suka kiyaye shari'a ba adaka bayanka hatta fara min har tiwa'u har koshi ya tabbata min ha daga shari'ar liwarji daga masu sha ko a ƙasar tamu nan malaman ƙasar mu Allah saka musu da alkhairi duk abin da kake bukata na ilimin addini akwai gwanayen su wanda za su koya maka ba sai ka je kowace ƙasa ba duk ilimin da yake in dai ilimi na addinin musulunci ne a iya ƙasan nan za ka samu malaman da za su koya maka ko baka fita kowace ƙasa ba duk abin da kake so ka san na ilimin addinin musulunci za ka sani ba wani ilimin da yake na da'irar musulunci ne wanda malaman mu ba su iya shi ba muna alfahari da su Allah saka musu da alkhairi duk abin da yake na shari'ar musulunci ne ba abin da ba su iya ba Allah saka musu da alkhairi eh wal ula sahhalul mazahiba fiha haisu tajri sadatunal ulama'u wal'ula su waɗannan malaman, malaman hadisi, malaman shari'a, sahalul mazahiba su suka sauƙaƙa mazahabobi fiha a cikin shari'a din. Shari'ar a madadin a dunkule take sai a maka hanya, kaga gari ai sai da hanya, duk garin da ka je ba layika, ta aka ta gini, aka cakuɗe ba layin da za ka bi, sai garin ya zama babu tsari. To su waɗannan shari'a a madadin tsayin tana dunkule ba wanda ya isa ya gane me yake cikin ta sai suka zo suka maka hanyoyi su ne mazhabubun nan saboda haka duk inda kake so ka bi ga hanya sahalul mazahiba su suka sauƙaƙa mazhabobi shine hanyoyi fiha a cikin shari'a din haifu tajari yadda wannan shari'a take gudana sadatuna ulama'u sadatuna su ne shugabanninmu al'ulama'u malamai to ya rasulullahi ina kamun kafa zuwa gare ka albarkacinsu ya rasulullahi a kalle ni nima a taimake ni wal ula azharuhu tariq dara'ika minha bi sulukin ma shanuhu igwa'u sannan wal ula bayan yayi kamun kafa da malaman hadisi da malaman shari'a wal ula sannan wal ula da waɗanda azharu dara'ika suka bayyana ɗariƙoƙi sune a dara'ik hanyoyi ɗariƙoƙi min ha a cikin wannan shari'ar mana yana tawassali kenan da malaman ɗariƙa sufaye su ne shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu si da abdulkadir jilani irin su junaidul bagdadi irin su imamu shazali da sauran waɗannan malamai masu ɗariƙa shi shek yusuf na bahari ya ce walƙula ya rasu ina kamun kafa da waɗanda azharu ɗara'ika suka bayyana ɗariƙoƙi min ha a cikin wannan shari'ar bisulukin saboda masu yin ibada. Ma shanuhu igiwa'u, wanda wannan ɗariƙoƙin da suka bayyana na waliyai ma shanuhu igiwa'u, igiwa'u wuce gona da iri ko sauka a kan titi, ma shanuhu bai aibata su ba. Duk abin da ake a cikin wannan ɗariƙun za ka samu alƙur'a, ari ne da hadisi. In ka je wajen shehu tijjani ba ka wurdinsa, farko shi kenan in za a fara za a ce bismillahi to kaga bismillah daman tana cikin ɗarikar za a yi a'uziya kaga ita ma akwai ta za a ce bismillahi akwai ta fatiha akwai ta istighfari dama akwai shi a ciki salatin annabi dama akwai shi la ilaha illallah dama akwai ta saboda haka duk abin da shugabannin na masu ɗarika suka zo da shi babu wani sabon abu abubuwa ne dama wanda suke cikin shari'a illa iyaka a ce tsara maka su aka yi wanda da baka sanya za ka tsara suka bu ba. Saboda haka idan babban gari, idan gwamnati ta zo ta buga manya-manyan titina a cikin gari to ai daman wannan titina akwai su a gari gini aka yi aka rurrushe aka rurrufe su saboda haka gwamnati ta zo ta yi su to ai wannan titin ba wai wani sabon abu aka kawo ba ai daman akwai shi daɗin ne bai bayyana ba saboda babu wanda za su iya gina shi aka zo garinku aka muku asibiti ai asibitin ba sabon abu ne ai daman akwai filin asibitin kayan aikin ne ba ku da shi aka kawo muku saboda haka saboda haka su waliyai haka suke masu ɗariƙu ba su da wani sabon abu nasu na ɗariƙan ne yasa ce walƙula da waɗanda azharu ɗara'ika suka bayyana ɗariƙoƙi to kaga dama akwai su kenan min ha a cikin wannan shari'a a cikin shari'a suka bayyana wasu hanyoyi bisulukin ta hanyar yin suluki ma'ana masu ibada ma shanahu ijiwa'u wanda wannan hanyar al-ijiwa'u ƙetarewa ma shanahu bai bai aibata ta ba yace wa humul arifuna billahi ahlul haqqi ahlul haqa'iqil awliya'u yace wa humul arifuna su waɗannan malaman su ne arifai masanin Allah wa humul arifuna billahi su ne masana Allah Allah ahlul haqa'iqi ma'abota sanin ilimi na hakika ahlul haqqi ahlul haqqi ma'abota gaskiya ahlul haqa'iqi su ne ma'abota sanin ilimi na hakika al'auliya'u kuma su ne malamai. Fahadan nasa lafzuhun wa ma'ani hawa asrara hawa kulluhum wa kullum biya'u. Fahadan nasa lafzuha, lafzuha lafazin shari'a, fahadan nasa sai shi yadda mutane, wa ma'ani ha ma'anonin shari'ar albarkacin waɗannan waliyai da sufaye da malaman fikihu da malaman hadisi. Wa ma'ani ha ma'anonin shari'a ɗin, wa asraruha da asrarai da suke cikin shari'a din ahadin nasa suka shirye da mutane wa kullum biya ukai dukkanin su ma haske ne eh bi muhibbika man kanau ba'ada man man fanau bika hubban wa lahum bil fana'i kanal baqa'u wa bi muhibbika ya rasulullah ina kamun kafa zuwa gare ka bi muhibbika da masoyanka man sune wanda fanau suka kare bika a cikin soyayyarka hubban saboda so wanda yake da bugunmu na gida gyara fanau ba fanu ba fanau nu a ranar nun mai dinnan rufa ne ai fataha ce eh bi muhibbika da masoyanka man sune wanda fanau suka kare bika a cikin soyayyarka hubban saboda so walahum kanal baqa'u sai wanzuwa ta tabbata walahum a gare su bil fana'i saboda karewa da suka yi a cikin sanka mana karewa da suka yi a cikin sanka shi yasa halin da ba su mutu ba shehu tijjani ya tafi ya bar duniya sama da shekara yanzu ɗari biyu amma gashi kullum shehu tijjani yana nan shehu ibrahim kwanan nan na ji wani yana maganar wai wasu dalilai wani ne wanda irin ma baya son shehu ibrahim amma sai ce wai yayi wasu bincike ya gano wasu dalilan da suka sa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu har yanzu kamar yana nan ya faɗi wasu dalilansa wanda gaskiya ne amma magana ta gaskiya shine son annabi ne da umar da shobrai saboda haka shi yasa duk wani mutumin da zai yi kwakwale kwakwalen sa ya kai ya komo cewa sai ya aibata waɗannan shehunan namu ya haɗu da aiki ya haɗu da aiki ya haɗu da aiki ba taɓa samun wanda ya yake su ya ci riba ba kuma ba za a fara ta kansa ba ba taɓa samun wanda ya yake su ya ci riba ba saboda sun kare a cikin annabi shi yasa su ma ba za su kare ba eh shine bi muhibbika ya rasulullah ina kamun kafa zuwa gare ka da masoyanka man fanau bika sune wanda suka kare bika a cikin ka hubban saboda soyayya kanal baqa'u sai wanzuwa rashin karewa ita ce wanzuwa kanal baqa'u sai rashin karewa ta kasance lahum a gare su bil fana'i saboda karewa da suka yi a cikin ka ba su da komai he naka saboda haka tunda kana nan su ma suna nan wa bi kulli al-akayari min ummatin isa min ummatin isa kitamun lahawa an tabtida'u wa bi kulli al-akhyari ya rasul ina kamun kafa da dukkanin zababbi zababbu min ummatin daga wannan al'umma isa kitabul lahawa wanda annabi isa shine zai cika wannan al'umma wa an tabtida'u kuma kai ne farkonta dama hadisi ya zo cewa al'umma ba za ta bata ba wanda ni ne farkonta isa kuma ya zama ta saboda haka wannan al'ummar annabi isa zai zo a ƙarshe yace halatul abdi يا شفيع البرايا وهم كلهم لهم شفعاء حالة العبد ga halin dai wannan bawa bawa halatul abdi wanda yake da bugun na gira gira halatu ba halata ba halatul abdi ga halin dai wannan bawa ko ya rasulullah kaga dai halin da wannan bawa yake ciki ya shafi albaraya ya mai ceton dukkanin halittu wahumu su dukkanin halittu kulluhum gaba ɗayansu shufa'a'u eh wahum lahu shufa'a'u eh wahumu kulluhum lahu shufa'a'u dukkanin halittu masu neman ceto ne ya rasulullah a gare ka shine wahumu yawa shi ma na a gyara wahumu ba wahum ba wahumu kulluhum shufa'a'u wahumu su halittu kulluhum gaba ɗansa shufa'a'u masu neman ceto ne lahu a gare shi aturahu wal halu haza abal qasim hillum an mislihi al to aturahu ya rasulullahi yanzu kana ganin wannan bawan naka wal halu eh aturahu wal halu yanzu ya rasulullah kana ganin sa wal halu halin nan da yake ciki wal halu haza wanda halinsa haka yake abal qasim ya baban al qasim hillun zai halatta igza'u a rinsa ido an mislihi ga mutum irinsa wannan bawan naka ya rasulullahi wanda yazo yana kabu kafa da waɗannan manya-manyan mutane masu daraja a gurinka yanzu kana ga cewa za a iya kauda kai a bar shi ai ba za a kauda kai da wanda ga wanda ya irin wannan magiyar ba shine atrahu yanzu kana ganin sa wal halu haza wannan halin da yake ciki abal qasim ya baban al qasim al igda'u rinsa ido hillun tana iya halatta an misulhi daga mutum irinsa kana ga mutum irinsa za a iya bashi ba tare da ya samu abin da yake nema ba amsa shine za a bashi aturahu yajuzu yajuzu min ghairi birrin yajuzu min ghairi birrin wa yajuzu likilalahu wal jafa'u aturahu yanzu ya rasula kana ganin wannan bawa wanda ya masa irin wannan magiyar yajuzu zai zo ya wuce min gairi birrin ba tare da an masa wani alkhairi ba waya juzul kila yanzu zai yiwu a kishi waya juzul kila lahu zai yiwu a kishi wal jafa'u a kaurace masa wanda ya irin wannan magiyar ai ba za a kaurace masa ba eh abin da yake nufi yana kawo shi na tasigar istifhami amma kamar labari yake bayarwa cewa duk wanda ya wa annabi irin wannan magiyar ba zai yiwu a ce ya je ya dawo ba a bashi ba ba zai yiwu a ce an kishi ba ko ba zai yiwu a ce an kaurace masa ba kamar istifhami yake maka amma dai tabbatarwa yake aw yakunu al-qabula minkum jawaban wa jazaa'an lahu wa ni'mal jazaa'u aw yakunu al-qabulu minkum jawaban ko kuma ya kasance al-qabulu minkum jawaban jawaban amsar da za a bashi al-qabulu minkum shine karba karbuwa da zai samu daga gurin ku wa jazaa'an lahu kuma zai samu sakamako wa ni'mal jazaa'u ma dalla da irin wannan sakamako walakum al-fadlu kayfa kuntum walakin ma taqulu ash-shari'atu al-garra'u walakumul fadlu falala ta tabbata gare ku kaifa kuntum duk inda kuka kasance kuna tare da falala walakin sai dai yadda abin yake ma taqulu shari'atul garra'u ash-shari'atul garra'u shari'an nan wacce take mai tsananin haske ma taqulu me take faɗa game da lamarin ku ya rasulullahi eh ji'tu fiha bi kulli kulqin karimin ya sirajan bihil kiramur istida'u ji'ita ya rasulullahi ka zo fiha a cikin wannan shari'a bi kulli kulkin da dukkan wata ɗabi'a karimin mai girma wanda yake da bugun na gira gira kulukin ba kalkin ba kulukin kulkin eh jita ya rasulullahi ka zo fiha a cikin wannan shari'a bi kulli kulkin karimin da dukkanin wata ɗabi'a mai girma ya sirajan ya wanda shire fitila is wannan bihistiba'u bihi da shi ne alkiramu mutane masu girma istiba'u suke neman haske ya wanda shi ne fitilar da dukkan wani ne neman dukkan mutumin da yake mai girma da wannan fitilar yake neman haske wallahu ta'ala a'lam za mu karanta katima insha Allahu